alaihi bisa wannan alkawarin to fa hazal ahada ubangiji ya rike alkawari ala adama bisa annabi adam idan wani manzo ya zo masa mai gaskatawa ga abin da yake tare da shi wallahi lalle ya ba da gaskiya da shi lalle ne ya taimaka masa hakanan annabi shi su alaihi al'ahada allah rika alkawari gare shi shi ma idan wani manzo ya zo daga bayansa lalle ya ba da gaskiya da shi haka abin ya ta tafiya haƙi zuwa ga annabi ibrahim ala nabi na wa alaihi salatu wasalam zuwa ga annabi musa zuwa sauran annabawan banu isra'ila haƙi zuwa kuma ga annabi isa shi manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kama an ɗau alkawari a kansa kenan tare da kowane annabi tunda shi ne na ƙarshen su a cikin gamawar annabawa dangane da annabi isa kuwa an rike alkawarin annabi isa bisa cewa lalle ya bada gaskiya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana a keɓance tunda shi ba wani annabi bayansa sai shi a yadda da yawa daga malamai suka tafi amma sun ce akwai wasu annabawa guda uku a tsakani wannan shi ne hikimar fadin ubangiji a annabi isa ya zo alhali yana mai albishir da wani manzo da zai zo bayansa wanda sunansa ahmadu wasu jama'a daga sabai minhum ibn abbas ibn abbas yana cikin su ali ibn abi dalib da ali ibn abi dalib da suddi daga tada su ko sun tafi zuwa cewa abinda ake nufi da manzon da aka dau alkawari a kansa shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya dau alkawari bisa duk wani annabi shi kadai cewa wallahi in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya riske shi alhali yana da rai ya zo ko yana mai gaskatawa ga abin da yake tare da shi lalle ne ya bada gaskiya da shi lalle ne ya taimaka masa a bisa wannan kenan da ake annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a zamanin wani annabi daga annabawa da shari'ar wannan annabi sai ta zamo an shafe ta an ɗauke ta shi wannan annabin da shi da baki ɗayan al'ummarsa sai su zamo mabiyansa hadisin lauka na musa hayyan ma wasu ahu illati ba'i ya ƙarfafa wannan fassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai da annabi Musa yana nan da ransa a yau din nan da nazo ba abin da ya rage masa sai koyi bi ne ba shi da wani abu sai koyi bi ne وكسر على هذا القول المفسر mai tafsirinmu ya takaita bisa wannan fassarar ta biyu wadda ita ce tafi shuhura a sulki ya ce wato taƙiyar denis sulki wanda yake musamman ya risala guda akan fassarar wannan ayar da ma'anonin da ta kunsa da irin abin da yake cikinta na daga ɗaukaka matsayin manzon allah sallallahu alaihi wasallama wanda risala tasa tana nan a cikin jawahirul bihar na sayyidi yusuf nafani yusuf nabhani ya kawo risalar wato ta shi sake dini surki wato a tazimu wal minna fi qawlihi ta'ala wa wa idza zallahu misaqa nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin suma ja suma ja rasulun musaddiqul ma ma kullu tu'minuna bihi wa la tansurunna to za a fahimta daga wannan ayar bisa wannan tafsirin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ga dukkan annabawa cewa dukkan annabawan da suka gabata wakilansa ne kamar sun zo ne a matsayin wakilan yadda shi yusuf na bada yake faɗa hun jami'an arsaduhu sabaquhu wa ala shamsi tasbiqul arwa'u wa taba ahdahum fa ahyal baraya to hikima a cikin daukan wannan alkawarin gare su ya zamo na farkon su ya haɗu da na ƙarshen da kuma a yi bayanin cewa su annabawa alayhi musallatu wassalam a beban kiyayewa ne daga cutar hasada da daga al'ummu wanda ke faruwa daga al'ummun da ke kafircewa da manzon da yake an aiko shi akwai al'ummu da yawa da za a aiko musu manzo amma su kafirce da shi ba don kome ba don hasada kawai kamar yadda aku ga yahudawa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa sanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da aka aiko shi suka kafirce da shi me ya kawo haka hasada dan hasada ne kawai hasada ce ta kawo to wato lama atainakum ubangiji ya rike alkawarin su saboda cewa wato bi fatin lamin lil ibtida'i wa tawkili ma'ana al-qasami allazi fi azmi saqi wato wata qira'a lama atainaku wa kasriha akwai kuma qira'ar kasra lima atainaku wato muta'alliqatun bi haza. in an karanta da kasrar ya zama tara ta da haza. ubangiji ya rika saboda abinda muka ba ku shi wa ma mausulatu maɗin mausuliya ce alal wajhaini ko an ce lama ko lima dai maɗin mausuliya ce kama an ce lallazi atai nakun ko lallazi atai tukun ko lillazi atai nakun ko lillazi atai tukun ayin lazi ai abinda atai tukun na ba ku shi iyahu na ba ku shi wa fi kira'ati na ta kira'a atai naku abinda muka ba ku shi min kitabi na daga littafi wa hikimatin da hikima wato annabta sun maja akum rasulu sannan bayan an ba ku annabtan nan an ba ku hikiman nan an ba ku littafin nan manzo ya zo muku musaddiku wanda yake mai gaskatawa lima ma'aku ga abin da yake tare da ku min alkitabi na daga littafi wal hikimati da annabtan وهو محمد صلى الله عليه وسلم شيني أنا محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به والله lalle ne akan ku ku imani da shi lalle ne ku imani da shi wala tansurunna lalle ne ku taimaka masa jawabul qasami wanda la tu'minunna bihi shine jawabin rantsuwa in adraftumuhu in kun riske shi wa umaruhum al'ummunsu taba'un lahum fi zalika masu bi ne gare su a cikin wannan su ma an dau alkawari a gare su qala ta'ala lahu ubangiji tabaraka ta'ala ya ce da su a qarartu kun yadda da haka kun yadda da haka wa hasum ala zalikum isri kun karbi alkawari na bisa wannan kun yadda da haka kalu baki ɗayan annaba wannan suka ce na kwarai min yadda kala ubangiji subhanahu wata'ala ce da su fashadu to ku shaida bisa haka ala anfusukum ku shaida bisa kawunan ku atba'ikum da mabiyan ku bizalika da wannan wasu maratul mu'ahadati amfanin daukan alkawarin nan alama madi musu cewa duk annabawa wajibi su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma su yadda cewa in ya bayyana dole su bar duk abin da suke kai su dawo su bi shi tare ko da cewa Allah ya san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ba a zamanin wayannan annabawan a cikin zamanin wani annabi daga annaba wannan to don a ba su lada bisa kyakkyawan niyya ta cewa za su bi shi niyyar da suka yi ta cewa eh in ya bayyana za su bi shi kaga za su samu lada akan haka kamar yadda yake mummuni yake samun lada akan duk wata niyya da ya kyakkyawa yadda ake fada cewa mutum da abin da zai ya tsaya ya niyoyi ma da yawa a ciki insali daga nan ya kama za ka kasuwa to ya zama tafiyar taka ba wai bukata ka a kasuwa ce kawai ba ka tafi da bukatar cewa ta yi a hanya ka ga mai neman ka taimaka masa taimako kowane iri wanda za ka iya ka taimaka masa to ko allah ya bai sa ka gamu da mai neman taimakon ba an ba ka ladan wannan niyya ko da niyya cewa ta yi ka ga wanda za ka yi masa jagora ko wanda za ya zai wata tambaya ta addini ka sanar da shi to ko da baka gamu da mai wannan tambayar ba sai ya zamo an ba ka lada akan niyyarka duban cewa da wannan niyyar aikata fi da wannan niyyar aikata fi to da kuma yin azaba bidan da a ce an sami niyya daga gare su da cewa ba za su ba da gaskiyar ba baki ɗayan annabawar za a ba su lada bisa ba da gaskiyar da suka yi da banzancin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma ya yi niyya bisa cewa shi dinnan ba zai ba da gaskiya da annabi ba da a ce ya bayyana yana nan da rai to shi kuma za a yi masa azaba bisa wannan mummunan niyya tasa za a yi masa azaba mummunan niyya tasa kala ubangiji ya ce da su fashadu ala an fuskun matakun da zalika ku shaida musa kawunan ku da mabiyan ku da haka wa ana ma'akun mina shahidina ni ma ina tare ina cikin masu shaidawa tare da ku alaikum zai shaida a kan ku alaihim da kuma bisa al'ummun naku فمن تولى تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى الذي يكود كي بعد ذلك بان أوكا الكور إنن غريشي فأولئك ما سكود كنا هم الفاسقون سوني كان غررو in kulta in ka ce innal anbiya ai annabawa masu muna min zalika a baki a bai kiyayewa ne daga a ce su kau da kai daga alkawarin da suka dauka ai annabawa ba yanda za a ce rashin cikawa da alkawari ya abu daga gare su alkawarin din da suka dauka za su cika da shi to me yasa annan aka kawo ban tsoro ga wanda yake cikawa ai ana kawo ban tsoro ne in ana tunanin ko za a kibi amma nan magana ce wanda aka yi da wanda suke su lalle za su bi ujiba sai a baka amsa da annan shari'ata da cewa rata abu da sharadi la ta katari lokuwa bai hukunta cewa abin zai afku ba auhid abullam ta yi kuma a baka amsa da cewa wannan magana ce ake da annabawan amma wal muradu wanda ake nufi da maganar umamuhum al'ummunsu ba su kansu ba domin su kau da kan daga gare su abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba tunda dai ma'asumai ne al'anbiya ukuluhum zu ismati wanda ya kau da kai daga wannan alkawarin bayan wannan da bayan daukan alkawarin gare shi faula kamul fasikun wannan su ne kan gararru afa gaira afa gaira dinillahi tabghuna wa lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi turja'un afa gaira dinillahi tabghuna yanzu kwa ce za ku tsaya neman wani abu daban ba addinin Allah ba ana magana ne da yahudu da nasara da suke da'awar cewa su suna kan addinin annabi musa ko addinin annabi isa ake fada musu cewa ai addini na Allah ya dawo shine addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk wanda yake so ya tafi su addini na Allah to wajibi ne akan sai bi addinin nan da annabi ya zo da shi wato biliyai wata kira'ar ayil mutdaya afa gaira dinillahi yabguna ayil mutawalluna su masu kawo da kan wata wata kira kuma tabguna ku da ake magana da ku yanzu kwa kwa nemi wani abu daban ba addinin Allah ba wato haza raddun ala yahudu wan nasara wannan raddi ne ake ga yahudu da nasara har su kullu di kullu dina ibrahim inda kowanne a cikin sai da a wacewa yana kan addinin annabi ibrahim suka kawo kara ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su kilal fariqaini kowanne daga cikin kungiyoyin biyu da ko kungiyoyin dini lahi yabghuna wa lahu aslama alhali kuwa duk man fi samai abin da ke samai wal ardi da abin da ke kasai ya mika wuya ne ga Allah ya yarda da Allah a matsayin ubangiji dau'a wasu da bi ila ibrahim ba tare da sun kiba da farko wa kara wasu kuma dole da saifi ta fuskar kawo a daga musu takobi su ga in ba su bidin ba wato za a yi maganin su ko mu'ayanati ma yulji'u ilaihi da kuma ganin abin da zai fakar da su zuwa su yi bi su bi musulunci kanur iljabali kamar ganin dutse ya yi magana kaga ko wanda su yi imani da annabi ba sallallahu alaihi wasallama ba su yadda cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne ba sai da dutse ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallama yadda sai da yusuf nafani yake fada ya laitam kanu kuta dau bil hajari ya laitam kanu kuta dau bil shajari to wannan wato sai da suka ga dutsen nan yayi magana da manzo sallallahu alaihi wasallama sannan suka bi wa'idan raki fir'auna wa qaumihil garaku ko kuma yanda dilmiya ta riski fir'aunu da shi da mutanensa shi ma fir'aunu shi ma fir'aunu da dilmiya ta riske shi shi da mutanensa a sannan ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal mu'min wa ana minal muslimin to wa ilaihi yarji'un wata kira'ar wata kira'ar kuma wa ilaihi tarji'un gare shi ne za ku koma gaba daya shine bitta'i tarji'una ko turja'una wal ya'i yarji'una wal hamzatu lil inkari hamza ta inkari ce wato yanzu haka yayi daidai ga addini na Allah ga tsarin da yake Allah ne subhanahu wata'ala ya kawo shi amma ka ce ba za ka bi shi ba za ka bi wani tsarin daban ka yi daidai kuwa bayan allah nan subhanahu wata'ala shine ya halice ka shi yake tafi da komai naka kuma a ƙarshe gare shi za ka koma ka ce ba za ka bi tsarinsa ba ka yi wa kanka daidai kuwa a duk mai hankali ya san in yi haka to bai wa kansa daidai ba bai wa kansa daidai ba ai ba Allah ba subhanahu wata'ala wanda yake mahalicci ya mallaki komai yake tafi da komai ko mutum ne kamar ka wanda yake ya fi karfinka ya ce ga yanda za ka yi in kana so a zauna lafiya ba haka din za ka yi ba to ballantana Allah subhanahu wata'ala wanda shi mutum ne fa kamar ka ta yi yau din nan duk abin da yake ganin yana da shi ya zamo Allah ya karbi to amma gami iko gaba daya ya ce ga yadda za a yi ga tsarin da za a bi amma mutum ya ce ba wannan ba an yi hankali kuwa kulaman nan قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل له جنيد سو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم يا عند ya gabata gare mu a baya annallaha cewa ubangiji ya umarci annabawa su imani da annabi sallallahu alaihi wasallama bisa tafsirai ni bisa abin da ya fi rinjaye a fassara guda biyu da aka faɗa a ayat da ta gabata a nan kuma sai ubangiji ya ambaci umarninsa da ba da gaskiya wato cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar gabayi cewa shi kam ya yi imani shi kam ya yi imani haka ma wanda suke tare da shi sun yi imani shi yasa wannan kama abun dorawa ne akan abin da aka karasa surar da ta gabata shine amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi to afrada fi qawlihi qul ba aka kawo sigar ifradi da aka ce kul ba ce kulu ba an kawo kuma jam'i da aka ce amanna ba a ce amantu ba anna nabiyya hu domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine abin zartarwa da wahayin da kuma isarwa fakat daga kadai shi kadai ne aka yi aikin gare shi ba a yi aike na annabta zuwa wani daga cikin al'umma ba ko da yake wannan bai kore cewa ta yi ayyo aike zuwa wani daga cikin al'ummar amma aike ba na annabta ba ba na manzanci ba Ah, haka nan kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi aka nema daga gare shi ya isar da aiken Allah ah, bisa fuskar mu wasu annabi wa ammal imanu amma imani magana cewa a bada gaskiya da Allah to maza Allah sallallahu alaihi wasallam an masa magana da haka shi da ma baki ɗayan mabiyansa sauran mabiyansa ma lalle ne su yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala abeban nema ne su yi imani da Allah haka nan kuma ma unzila alaina mun yi imani mun yi imani da Allah mun yi imani da baki ɗayan abin da aka saukar gare mu wa huwa alqur'anu shine qur'ani wa barahuna bi ala fi suratul baqarah bi ila anan aka ce alaina a surar bakara ko aka ce wa ma unzila ah, ilaina ya anna ma datan nuzuli ta ta'adda bihima domin akan ce ah, anzala lahu ko anzala ilaihi ah, ko anzala alaihi akan ce anzala alaihi ko anzala ilaihi to ah, mun imani da baki ɗan abin da aka saukar gare mu ba za mu raba ba mu ce mun ɗau wannan amma wannan mun gyale wajibi ne akan dukkan musulmi ya zama ya ɗau ƙur'ani gaba ɗaya a matsayin abin da zai imani da shi ya tafi da rayuwarsa a kai ba ya ce ga wanda yake ganin ya masa ba wannan ya yadda da shi zai tafi da rayuwarsa a kai amma ga ɓangaren da yake ganin shi a ƙur'anin bai masa ba ko shi ai na zamani ne ya ci gaba tsayawa yin aiki da wannan wai kamar abu ne na mutanda a'a duk wanda yake so ya zamo ya rike matsayinsa na imani to dole sai ya dau baki ɗayan qur'ani a matsayin abin da zai haskaka masa rayuwarsa gaba ɗaya ya zama ko duk abin da ya zo a cikin qur'ani ya yadda da shi ya yadda ya tafi da rayuwarsa akan haka kada ya zamo ya bi irin tsarin yahudawa su ne masu cewa numinu bi ba'arin wanda kafuru bi ba'arin sun yadda da wani abu a cikin abin da Allah ya saukar gare su amma wani su ba su yadda da shi ba to ba daidai bane a samu musulmi yana irin wannan tsari yana bin wannan tsari wa ma anzala ala ibrahim min yi imani ma da abin da Allah ya saukar ga annabi ibrahim min yi imani cewa aike ne daga wajen Allah littattafai ne ko takardu ne suka zo gare shi daga wajen ubangiji ko da yake su an shafe maganar yin aiki da su ba maganar ai aiki da su tun da ƙura'ani ya zo dukkan annabawa ana aiko su ne cewa idan an aiko wani manzan daga bayansu to sai zamo ya tashi abin da aka aiko su da shi amma annab sallallahu alaihi wasallama da yake shine cikamaki sai zamo manzancinsa ya shafe dukkan abin da ya gabata ya shafe dukkan abin da ya gabata inda mai jawharar tattare da yake cewa wa nasuhu li shar'i ghairihi wa ka hatman azallallahu man lahu mana shafewa shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan shari'o'i da suka gabata to haka ya abu dole dukkan wanda ya ce abin ba haka ba ne to Allah ya kaskanta shi Allah su ne akwai cikin yahudawa akwai isauyawa wanda suke cewa sun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen Allah yake manzancin sa ya shafi larabawa ne su ban da su su lalle a tauran nan da Allah ya aiko musu dole ci gaba da riko da ita haƙi zuwa ranar alkiyama aka ce a wannan magana da su isauya wannan suke faɗa magana ce ba daidai ba Allah ya kaskanta su wa Isma'ila da abin mun yi imani da abin da aka saukar ga annabi Isma'il wa Isaqa mun yi imani da abin da aka saukar ga annabi Isaq wa Yaquba da abin da aka saukar ga annabi Yaquba wa Rasbadi da abin da aka saukar ga 'ya'yansa wa ma utiya Musa wa Isa wato wannan yana daga adful hasi alal ami tunda su din sun shiga cikin asbad zuriya suna cikin zuriyar annabi yaqub mun imani da abin da aka bayar ga annabi Musa a taura da kuma takaddun ma da aka bashi mun imani da abin da aka bayar ga annabi Isa shine injila Ah, mun yi imani da duk mu'ujozin da suka zo mana da su Ah, wannan bi'una kai da duk ma abin da aka bayar ga baki ɗayan annabawa shi kuma nan arful amine alal hasi saboda wanda aka ambata a baya tun daga ibrahim har zuwa isa duk sun shiga cikin nabi'una din shi yasa ayat ta kunshe da nabi waje biyu akwai da nabin da aka yi bi zikirin hasi ba da la'ami akwai da nabin kuma da aka yi bi zikirin ami ba da hasi ta yajibul iman wajibi ne a ba da gaskiya bin nabi'ina da annabawa umuma gaba daya duk wanda aka ce da kai wani annabi ne matukar an ce an aiko shi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama to in ka ga magana annabtarsa a qur'ani ko ka gani a hadisi tabbatacce to ka ce eh ka ba da gaskiya da shi a matsayin annabi wanda aka faɗa maka kuma amma baka ga maganarsa a cikin qur'ani ba baka gani a hadisi tabbatacce ba to ka ce in dai annabi ne to kai ka yi imani da shi Eh, in annabi ne to kai kai kai imani da shi in kuma ba annabi ba ne to daman kai baka yi imani da wanda yake ba annabi ba a matsayin annabi amma duk wanda yake yayi da'awar annabta bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan an san da'awarsa ba gaskiya ba ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa walakin rasulallahi wa hataman nabiyina walakin rasulallahi wa hataman nabiyina wato shine ijmalan fil ijmali a gaba daya a cikin waɗanda yake an faɗa gaba daya wa tafsilan fi tafsili tafkar rarrabewa kuma a cikin waɗanda yake an rarrabe su kamar guda 25 da yake an faɗe su a cikin qur'ani da sunayensu to wannan wajibi ne kowanne a ciki wanda yake mummuni ya imani da su to wato hatmun ala kulli ala talifin ma'arifatin bi an biya ala tafsili kan zukiru fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashirin wa yabqa sab'atun wa hum wato sai annaba 25 da aka ambata a Qur'ani wanda dole ne duk mukallafi ya imani da su ya san su ya imani da su a matsayin su na annabawa wanda ayar wa tilka hujjatuna atana ibrahima ala qaumi da ayoyin da suka zo bayanta an faɗi guda goma sha takwas a ciki sai guda bakwai su ne waɗanda yake ba a ambata a ciki ba su ne zai faɗa a nan فيجب الإيمان تفصيلا wajibi ne a yi imani bisa rarrabewa بخمسة wa 20 nabiyan da annabawa 25 ثمانية عشرة في الأرض sha takwas a cikinsu an faɗe su a ayat suratul an'ami ita ce wa tilka hujjatuna da ayoyin da suka zo bayanta منهم مدن sai kuma guda bakwan da ba a ambata ba a nan su ne za a faɗa yanzu akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Adam da annabi Hudu da annabi Salihu da annabi Shu'aibu da annabi Idrisu da annabi Zulkifli to wayannan su ne ba a ambata ba a cikin suratul an'am من أنكر أي واحد منهم wanda diye musu manzanci ko annabtar wani daga cikin wayannan da aka ambata bayan an faɗa masa فقد كفر to ya kafirta ويجب الإيمان به ba da gaskiya ta gaba daya tana wajaba على هؤلاء da wanda yake wani wa'annan sauran annabawa tunda Allah ya faɗa cewa ba dukkan annabawan bane ya faɗa wa rusulan karkasa salamu alayka min qawlu wa rusulan lam naqsusum alayk wala alamu iddataw da yawa daga malamai sun ce ba wanda ya san kidar annabawan nan illallahu sai Allah subhanahu wataala amma akwai wanda suka tafi akan cewa a Allah ya aiko annabawa har dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu wanda a cikinsu akwai ɗari uku da sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar wanda su manzanni ne sauran kuwa annabawa ne ba manzanni a ware wani a cikinsu littasdiki mu ce shi kadai za mu gaskata wata kazibi ko mu ce wannan shi ba mu yadda da zamowarsa annabi ba ba mu ba ma haka ba kamar yadda yahudawa suka yi ba ba kamar yadda nasara suka yi ba mu mun ba da gaskiya da dukkan annabawan Allah wannan rahu muslimun haƙiƙa mu masu miƙa wuya ne ga Allah muhlisuna masu tsarkakewa ne fil ibadati wa da a wajen ibada ashara bi zalika mufassir yayi nuni da ya fassara muslimuna da muhlisuna ila annal murada bil islam huna izuwa cewa abinda ake nufi da musulunci a nan haqiqatuhu shine haqiqat sawal inqiyadu zahiri shine jawuwa wato da zahiri da yace muhlisuna fil ibadati ibada duk da muke muna yin ta ne da nufin Allah subhanahu wataala ba ba yin ibada da nufin wani abu daban ba Allah ba wannan zala ayar ta sauka fi manirtar da a cikin wato dai duk wata ibada da bawa zai yi to sharaɗinta a samu ihlas ya zamo ya yi ta dan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yin ta dan Allah shi zai sa a samu hururi kuma a ciki wanda hururin nan ake cewa shine rai na duk wani aiki duk wata ibada da bawa zai yi to ran wannan ibadar shine samun hururi innal hurura huwa ruhul amali bigari ma taqulu la tashtagili jariyatun mayyitatun man ahaya man ahada halil amiri bisa ma kad ahada hururi shine ran duk wata ibada da za ka yi duk ibadar da ka yi ba hururi to gawa ce gawa ko ai ba a daukar ta a ce za a kai ta wajen sarki Eh, ko sarkin duniya ne ka samu gawa ka ce za ka kai masa to me za- me zai da ita balle kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ai ka kai masa ibada wadda take mai rai wato ita ce wadda yake an samu hururi a ciki shi yasa duk abin duk ibada da bawa yake inda bai samu hururi a ciki ba to ya tabbata kawai ya yi ta ne dai ba- ba ibada yi ba walaysa lil abdi min al a'mali suwa allazi aqalahu bil bali shi bawa ba a rubuta masa daga ayyuka sai fa abin da ya yi alhali zuciyarsa tana duban abin da yake ciki amma kana cewa iyaka na abudu kana cewa da Allah iyaka na abudu alhali zuciyarka tana wani waje ai wannan ba daidai bane wannan zala aya ta sauka fi man irtadda a cikin wanda ya ridda wala ya kabil kuffari ya rusku da kafirai wa musna ashara mutum goma sha biyu ne aslamu bil madinati sun musulunta a madina wala ya kobe alil kufri fi makata amma kuma sai suka gudu suka koma wajen kafirai a makka minhumul haris ibn suwaidin al ansari haris ibn suwaidin mutumin madina yana cikin masu wannan walakin nahu aslama ba'da zalika sai dai Allah ya nufe shi ya musulunta bayan wannan ya musulunta ya ridda to amma Allah sai ya nufa ya dawo ga musulunci Allah ya saukar da wannan ayar a cikin masu irin wannan wa man yaftaji ومن يبتج غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين wa man yaftaji ghayra al-islam dinan wanda yake ya nemi wani tsari daban da zai duba musulunci ba a matsayin addini duk wani tsari da ya dauko ba musulunci ba yace wannan tsarin zai ba a matsayin addini falan ya kubala min to ya tabbata bayan da za a yi Allah ya karbi wannan tsarin da yake bi daga gare shi in yana so a karba daga gare shi to wajibi ya dawo ya bi musulunci musulunci shine addinin da yake Allah ya yarda da shi yanda tun a farkon surar nan aka faɗa inna dina inna lahi islam shi a nan wato dukkan makaranta bakwai sun karanta da barin idigani shi ne can mai sha da biya yake cewa kaka ya mai sha da biya yake cewa cewa wannan yaftage gairar islami ba idgani duk da cewa gashi gaini biyu ya haɗu Mm, ka yabtagi majzuman ko wa in yaku kaziban Ah, ka yabtagi majzuman wa in yaku kaziban eh to falan yi kuma ba inda za a karba daga gare shi wafi layar min alhasirin hakika shi yana daga tababbu a lahira limasirihi ilan nari domin koma koma sa wuta mu'abbadatan alaihi halin kasancewa ta abadda manufa ce gare shi in ya shiga ba magana fita wanda duk ya shiga wuta da sunan kafiri ne to ba magana ne fita har abada yana cikin azaba Ah, shi yasa duk irin yadda za a tsara ma wani abu daban ba musulunci ba duk irin yadda za a kyautata ma shi kakkai da ka ɗauka nema ake kawai a halakar da shi- da kai waɗanda suka halaka ne suke ƙoƙarin su samu wanda za su raka su a halakan nan da suka shi yasa lalle wanda Allah ya shirya ga musulunci ya tsaya tsayin da kaga ya riko da musulunci ya bar duk wani abu wanda yake ya bauɗe ya fita daga tsarin musulunci tsarin musulunci ya wadaci bawa ba abin da babu a cikin musulunci ba kuma tsarin da ba wani abu wanda zai tserar da mutum da musulunci bai zo da shi ba ba wani abu wanda zai cuci mutum da musulunci bai kokarin fitar da mutum daga gare shi ba shi yasa musulunci ya wadatarwa duk mai hankali tsari na musulunci ya wadaci duk mai hankali kaifa ya dillahu كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين bayan da za a yi a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya shiri mutane mutanen da yake bayan sun imani amma suka dawo suka kafirci bayan sun shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne wato nan wa shahidu yana daga adafin fi'ili bisa suna kama an ce ba da shahadatihim shi yasa shaidu din za a yi tawilin sa da cewa masdari ne shine mufassir yace wa shahadatihim kama an ce ba da imanihim wa shahadatihim kafaru ba da imanihim wa shahadatihim sun ka da suka kafirce bayan da can sun ce sun ba da gaskiya ashe ba da gaskiyar da suke faɗa bai shiga har zuci ba domin wanda yake ba da gaskiya ta hakika ai ba da za a imanin ya fita daga gare shi wanda sun tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne amma kuma suka dawo suka kafirce da shi da yawa malamai suka ce wannan bayani ne akan yahudu waɗanda kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa da awar ba da gaskiya da shi sun fi kowa da awar cewa sun yadda shi dinnan manzo ne daga wajen ubangiji zai zo a matsayin manzo daga wajen ubangiji amma lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama hasada ta dora su akan suka ki yadda da shi suka juya masa baya to a kansu ake bayani cewa yahuda wannan yaushe Allah zai dora su su shirya wanda hassada ta sa suka bar gaskiya gashi sun san ko gaskiyan nan gaskiya ce Eh, haka ma duk wanda yake yana ganin gaskiya amma kuma kokarin samun wani abu na duniya ya sa ya kyale gaskiyar ya karkata ga wani abu daban ba gaskiya ba to shi ma kan ya yi laifi babba wajen allah wanda zai iya jawowa gaba ɗaya a raba shi da shirya saboda laifin irin wannan sai mutum a kyale shi to iyaka abin da yake ganin zai rayu da shi na addinin ya rayu da shi amma lokacin fitar rai kuma a zare masa imanin gaba ɗaya tunda a baya ga gaskiya ta bayyana gare shi amma son wani abu ko hassada ga wani ko abin da ya kama da haka ta- yasa ya juya wa gaskiyar baya to shi kenan shi ma akwai sanda Allah subhanahu wata'ala zai juya masa baya ma'ana a kyale shi ya mutu yana kafiri a bashi ya mutu yana kafiri ya zama kenan ba kuma wani abu da zai cece shi a lahira shi yasa wanda duk ya san gaskiya ya tabbatar da cewa wannan gaskiya ne to ya tsaya a kanta kada ya bari wani abu ya sa ya juya mata baya ko ya ringa wani hange-hange game da ita ya rike gaskiyar nan rike gaskiyar nan a cikinta tsiransa yake Eh, shi yasa koyaushe yake daga cikin addu'ar bayin Allah managarta cewa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu ya ubangiji koyaushe muna roƙonka ka nuna mana gaskiya a matsayin cewa gaskiya ce kuma ka hore mana mu bi wannan gaskiya kada mu ga cewa gaskiya ce amma wani abu kuma ya ringa fusgan mu mu ringa nema mu juya mata baya to Allah ka kare mu daga irin wannan ka azurta mu bin gaskiyar koyaushe Ah, sun tabbata cewa manzo Allah gaskiya ne wa kad ja'ahumul bayyinat ga hujjoji sun zo musu alhujjatu zahirat hujjoji waɗanda suke a filin ala cikin nabi bisa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan gaskiya abinda ya zo da shi daga wajen Allah ne wallahu la yadil qawmaz zalimin ubangiji bayan da za a yi shiri mutanen da suke azzalimai alkafirina wanda suke kafirai wato fahudahum a ce sun samu shiriya mustabadu abu ne wanda yake nesa kwarai kan al-arif al-busiri masanin Allah sharafuddin al-busiri yake cewa wa izal bayyinatu lam tubni shay'an faltimasul huda bihinna anau wakacin da hujjoji ba su amfanar da kome ba za a kawo mutum hujja ya san hujja ce amma tare da haka yace shi bai yadda ba to a ce za a nemi a shiryar da bawa ta fuskar kawo masa hujjar ai wahala ce ai wanda in ya ga hujja zai yadda da cewa hujja ce shi ne za a yi kokarin kawo hujja amma wanda duk hujjar da ka kawo masa sa kafa zai ya shure ya ce shi bai yadda ba to me ya amfanin tsayawa ma kawo masa hujja ka kyale shi kawai bisa bata haka Allah ya nufa daga gare shi ulaiikal ladzina lam yuridillahu an yudahira qulubahum wayanda dama Allah bai nufi ya tsarkake zukatan su bane shi yasa abinda suke kai suna kai ko da zai tabbata cewa ai ba gaskiya bane ba za su tafi bari ba ula'ika أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين masu wannan sifa sakamakon su a wajen Allah shine cewa la'ana ta Allah da la'ana ta mala'iku da la'ana ta mutane gaba daya ta tabbata a kansu dukkan halittar Allah kamar la'antar su take saboda bannar da suke na fuskar juyawa Allah baya a ce a cikin halittar Allah an samu wanda yake juyawa Allah baya ba karamar banna yake kawowa ba a cikin halitta shi yasa ake cewa yau in mutum a duniyan nan a doron duniyan nan ya zama yana saban Allah wannan saban Allah da yake yi yakan jawo hatta kifin da yake zurfin teku ya ringa ganin abincinsa ya ragu ya zo yana tambaya ya ubangiji ya abinci na da da nake samu yanzu na ga ya ragu a an samu sa da cewa bannar da dan adam yake a doron duniya ita ta jawo sai ya ringa a Allah ka la'anci mai bannan nan ko Allah ka la'anci masu bannan nan shi yasa wato bawa ko don gudun haka ya kamata ya bar duk wata banna amma wanda yake su sun kafirta to su la'anar da suke samu ma hatta fa haka ko me la'antar su yake ko me la'antar su yake Allah yana la'antar su mala'ikun Allah na la'antar su baki ɗayan mutane ma suna la'antar su hatta ahlun nari haƙin wuta finnari a cikin wutar suna la'antar su bala ta'ala ubangiji ya ce kullama da halatun matun la'anatu ta duk sanda aka shigo wata aka kawo wata kungiya daga kafirai aka tusa a wuta sai su ringa la'antar yan uwansu suna cewa ai su suka badda su in ba domin su ba ai da sun bi shirya khalidina fiha خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون halin kasancewar su a beban kaddar da wama su a cikin wuta in sun shiga to ba maganar fita Ah, wato ko masu la'a- ah, masu dawama ne a cikin la'ana shi yasa haɗin lamirin ta ya zamo ayin la'anati lamiri ne na ita la'anta la'antar nan har abada tana nan a kansu ko kuma na wuta ne a bai bakadar dawama su ne a cikin wuta almadluli biha alaiha wutar da aka shiryar a kanta da maganar la'ana duk wanda yake al- Allah ya la'ance shi me makomarsa ai wuta la yakhaffa anhumul azab ba a sauƙaƙe azaba daga gare su koyaushe azabar kamar ƙara nunkuwa take layuwa fafa anuwahun fihi mublisuna wala hum yanzurun su ba za a saurara musu ba dan su tuba idza su ta nema a wutan cewa a harijna na amal salihan gairar lazi kunna na amal ubangiji ka fidda mu ma a mai da mu duniya zo a ga irin aikin da zami na kirki ba irin aikin da da muka yi a baya ba a ce ina ina ai an riga an ba ku damar ku yi aikin awalam na amirkum ba ta zakaru fi man ta zakara waje akum nazir ashe ba a ba raya ku ba matsayin da yake rayuwar da yake ta kai dukkan wanda zai karbi gargadi ya karbi gargadi a ciki duk wanda zai gane gaskiya ya gane gaskiya ya ba a cikinta gashi mai gargadi ya zo muku ko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Qur'ani ko furfura amma tare da haka duk kuka juya musu baya to a yanzu ba abin da ya rage gare ku sai ko kwankwadar azabar wuta fa zuku fa malil zalimina min nasir to إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم sai fa waɗanda yake sun tuba min ba da zalika bayan koma wasu ga kafircin aikal haris ibn suwaidin kamar haris ibn suwaidin dinnan da aka ambata a baya fa yana wulan martadda shi yayin da ya ridda وذهب لمكة ya tafi ga makka tare da kafirai وأراد الله amma ya zamo allah ya nufi shirya gare shi أتى لأخي له sai ya aiko ga wani dan uwansa a madina كان مسلم shi wannan dan uwan nasa musulmi ne يقول له yana cewa da dan uwan nasa قل رسول الله صلى الله ina so ka tambaye min manzon Allah sallallahu alaihi wasallama عليه وسلم إذا أتيت ni dinna in nazo هل أقبل uqbalu za a karbe ni in na dawo musulunci za a karbe ni ko kuwa أخبر رسول dan wannan ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana da dan uwansa ya aiko نزلت هذه sai aka saukar da wannan aya aka ce kwarai kuwa in ya dawo musuluncin za a karbe shi kofar Allah ai ba ba a bar rufewa bace wakacin rufe al- kofar wakacin rufe kofar bai riga ya zo ba akwai sanda zai zo shine yau mai yati ba'aru ayati rabbika yau mai zil la yanfau nafsan imanuha lam takuna manat min qablu aw kasabat fi imaniha hayra wakacin da rana za ta fito daga yamma to a sannan kuma mutum ya ce ya yi imani ko ya tuba ba za a saurari imanin nasa ko tuban nasa ba Ah, to wanda yake sun tuba bayan wannan wa aslahu ah, to fa- ah, wato fa nazala ta hazil ayatu sai wannan aya ta sauka fa ba asaha lahu sai dan uwan nasa ya aika da wannan aya gare shi a makka وأتى sai harisun suwaidin ya zo da kansa وأسلم ya sake musulunta إسلامه a musuluncinsa ya kyautu هذا wannan haduwa ne a cikin raba kafirai zuwa gida uku cewa kafirai sun rabu gida uku اسم من ɗaya raban a cikinsu فرع ya kafirta eh, bai komo musulunci ba bai yadda ya dawo musulunci ba اسم كفرع wani raban kuma a cikinsu sun kafirta وعاد للإسلام amma suka ce sun musulunta zahiran a baki kawai banda zuci a baki kawai zuciyarsu tana nan musa munafunci wanda wayannan sharrunsu ya fi kowanne ya fi kowane shari ga musulunci wanda a zahiri za su yi muku da'awar cewa su musulmi ne kamar ku sa iya bin ku masallaci su yi sallah ku dau azumi su dauka tare da ku ku je haji su je haji tare da ku amma ba imanin a zuciyarsu ba abin da suke yi sai ko su yi ta makirci ga musuluncin da musulmi ko yaushe ba abin da suka sa a gaba sai yin makirci ga musulmi da da da musulunci to wannan sharrin su ya fi kowanne shi yasa ko a lahira aka ce in ma an je wuta to su ne a ƙasan ƙasa innal munafiqina fidda rakil asfali minan nari walan tajida lahum nasira wanda suke munafikai kam ko wuta aka je su ne a kasan kasa na wuta ba inda za a yi wani ya kare su daga wannan matsayin wa kismu wani rabon kuma sun kafirta amma suka dawo suka musulunta zahirin su da badinin su kamar irin su haris ibn suwaidin din to fa inna wa aslahu suka gyara amalahum aikin su fa inna allah haqiqa ubangiji gafuru mai gafara ne lahum gare su zai gafarta musu abin da ya gabata ga- daga gare su rahim mai jin kai ne bihim da su wannan zala a ta sauka fil yahudi a game da yahudawa إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون
inna allazina kafaru hakika wanda suka kafirta da Isa suka kafirce da Annabi Isa Yahudawa da Annabi Isa ya bayyana ba su a ba da gaskiya da shi ba bari ma ba haka kawai suka tsaya ba sai suka ringa dangana shi zuwa matsayi mummuna wal iyaz billahi ba da imanihim bayan da sun imani bi Musa da Annabi Musa sun mazdadu kufran sannan kuma suka ƙara kafirci bi Muhammadin lokacin da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ki ba da gaskiya da shi lan tukbala taubatu to wannan ba za a karbi tubar su ba iza gargaro lokacin da suka kai matsayin gargara suna halin fitar rai wa matu kufara ko ko suka mutu suna kafirai to imanin da za su yi a lahira ba zai amfane su ba wa'ulaika humur rallun masu wannan sifar su ne waɗanda suke batattu hakika innal ladzina إن kafaru الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين inna lazina kafaru hakika wanda suka kafirta wa matu suka mutu wa hum kuffaru alhali suna kafirai ba su musulunta ba in kafiri ya musulunta to wannan shikenan duk abin da ya a halin kafirci an yafe masa kullu lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa amma su wannan ba su musulunta ba sun mutu alhali suna kafirai fa lam yuqbala min hadin mil ulari to a ranar lahira da ɗaya daga cikin su zai ce zai kawo abin da zai cika duniyan nan miqdaru ma yamlau ha gurgurdan abin da zai cika duniyan nan zahaban na zinari to ba za a karba ba daga gare shi a matsayin fansa ba makawa duk abin da ya zo da shi ba za a karba ba azaba za a yi masa lalle azaba za a yi masa Ah, wala wuce dabi ko da a ce zai fanshi kansa da shi Ah, ud- udhilal fa'u an shigar da fa fi habari inna a cikin labarin inna lishirin lazina dan allazina din wanda yake shine sunan inna din yayi kama bi shar- da sharadi mausuli yayi kama da sharadi ta ina ne mausuli yayi kama da sharadi Hmm, ta wani bangare ne mausuli yayi kama da sharadi da da zaki ta ina ne masuli ya kama da sharaɗi eh a ba magana shafewa ba ce eh wajen gini a ba ta nan ba ta nan din ya yi kama amma ta inda ya kaman ya fi nan ƙarfi ina ne sai su ba saba ko ma saba ina ne a'a ba wannan ba ne nan din ba dai ya yi kama amma ba wannan ne muhimmi ba muhimmin abu a'a umumi daukan umumi ai mazuli ya dau umumi sharadi ma ya dau umumi ko sharadi ya dau umumi mansuli ya dau umumi ko ta wajen umumi shine babbar fuskar da suka yi kama umumi eh, sharadi yana nuna umumi mausuli ma yana nuna umumi to ah, wa iza nan dan sanarwa bi tasabbubi adabil qabuli da sabautuwar rashin karbar anil mauti alal kufri bisa cewa wato haka din ya sabautu ne cewa sun mutu bisa kafirci shi yasa ba za a karba ba daga gare su duk wanda yake ya mutu kafiri to ba shidda matsan matan rahama wajen Allah ya gama sokewa kansa baki ɗayan kofar rahama shi yasa wanda ya mutu mummuni to shine wannan duk yawan zunubansa ta yi Allah ya gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Ah, ula'ika lahum azabun alim wannan azaba mai radadi ta tabbata gare su mu'limu mai radadawa wato fa'ilu anan mai ma'ana mufilu ne wa ma lahum min nasirin haqiqa ba su da wanda zai taimaka musu mani ina minhu wanda zai kare su daga azaba to alhamdulillah Allah kare mu Allah kiyaye mu Allah tabbatar da mu bisa imani Allah masu yin allura wata wata watan ramadana wai don kada su yi ciki
Mm.
san kuma lokacin da ya kusa Eh, mai hukuncin su ne?
a a haka din bai halatta ba haramun ne don yana cikin sauya halittar Allah shaidani ne ya faɗa daman wala amuran na hun fala yugayyurunna a halkan layi sai na san yadda ne na ɗora bayanka akan duk tsarin da ka kawo su ce su wannan bai musu ba abinda Allah ya shar'anta in ta ɗau azumin in lokacin jini ya zo jini ya zo mata ta ajiye azumin daga bayan sai ta raba Eh, duk kokarinta na ibada ba ta fi matan annabi ba sallallahu alaihi wasallam sukan yi jini su sha azumi su rama daga baya aisha ta ce wani lokacin ma sai in kasa rama azumin sai sha'aban ya kama Eh, sai sha'aban ya kama amma kuma idan ta yi allurar jinin ya ki zo mata saboda allurar ya zame mata wajibi ta yi azumin Eh, ya zame mata wajibi ta yi azumin azumin nata kuma ya inganta a sannan amma ta aikata haramun ta aikata aikata haramun wajen yin allura shi ma duk ya shiga cikin wannan ayan duk yana daga sauya halittar Allah Allah ne innal ubangi a hadisi manzo Allah yake fada cewa ubangiji ya rubuta wannan ga dukkan mace a halin hajjinsa wata daga cikin matansa jinin ya zo mata hankalinta ya tashi ya ce me me yake damun ke wani abu ne wanda Allah ya dora wa duk wata mace ai Allah ne ya tsara muku haka kaga tsari ne na Allah shi yasa a hakura da tsarin Allah shine mafita amma idan macen ta yi allurar sai ya zama jinin bai zo mata ba to ibada da ta yi a sannan duk za a ce ingantacciya ce illa iyaka a waje ɗaya ne yin allurar ba za a yadda da shi ba shine a babin idda idan mace ta yi allura matsalan dan jini ya zo mata ta yi ta gama idda ko dan tsarki ya zo mata ta yi ta gama idda ta wannan ba za a yadda ba sai ta koma ta yi wadda ta saba yi da al'ada amma a babin ibada ko da ita ce ta jawo za a za a yadda illa dai an san ta yi laifi to to inda ya tabbatar cewa masallaci ne ya tabbatar cewa masallaci ne ai ya iya bi
kansa ne kuma ya zama da shi din wanda ake nema shi da shan nema
ai an faɗa cewa wanda duk wanda ya kisa alhali yana ƙoƙarin kare ransa ne ko kare dukiya to ana cewa a sannan ba za a ce ya yi kisa ba ba za a ce za a tunke shi da cewa ya yi kisa da ganganci ba wasu suka ce a sannan kisan zai koma na haɗau ne amma zancen da ya fi ma shuhura shi ne cewa gaba ɗaya ma ba za a tumce shi ba tun da dai ƙoƙarin fidda kansa ne ƙoƙarin fidda kansa ne in fa ya zama ya kure ba hanyar da zai kwaci kansa ba inda yake ya bi shi shi ma ya dawo ba tunda ana samun irin wannan yan yana takama da karfinsa a bi shi a maimakon yi kokarin guduwa ko kuya yanda wani abu ba zai afku ba ya ce to ai ya mafi karfi wanda ya biyo shi ya dawo to irin wannan ba irin wannan ake fada ba irin wannan kaga shi ma da tasa a ciki to kazaka Allahumma eh wato shi Ibrahim radiyallahu ta'ala nu yana faɗa cewa a muridi ya kula da yawan salatul fati musamman kuma a yanzu wanda ake faɗa ɗin nan a ce 500 da safa 500 da daddaren nan wa ko 500 da rana 500 da daddare a ringa ƙoƙarin zuwa da shi haka nan kuma addu'ar Allahumma alaika mu'awwali wanda yake mai buɗi ce gabawa addu'ar Allahumma mu'awwali tana daga addu'o'in da Ubangiji ya buɗi da su ga maulanmu Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يتم لن تنالوا البر ba yanda za a ce kun yi aiki na bajinta ba za ta a ce kun yi aiki na bajinta ba hatta tun ku sai fa in kun ciyar sai in ya zama kunciyar min matu hibbuna wato ai sawabahu ba za ku samu ladan bajinta ba layi dangwaninta ba wa huwal jannatu shine aljanna lamma zakara anna sadaqatul kafiri da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a baya cewa sadakar da kafiri ya la tanfa'uhu ba za ta amfane shi ba zakara huna sai ya ambata anan anna sadaqatul muslimi cewa sadakar musulmi wa jami'a da'ati da baki ɗayan ayyukansa na bi za ta amfane shi wato za ta amfane shi amma fa shi ɗin ma ana bukata in dai so yake a ce ya yi bajinta ya zamo ya ciyar daga abin da yake so hatta tuntuku ba za ku samu a ce kun yi bajinta ba sai fa in kun ciyar ku saddaku sai ko ta saddaku sai kun yi sadaka Yan wato ta saddaku sai in kun yi sadaka min ma tuhibbuna daga abin da kuke so min amwalikum daga dukiyoyin ku aiwa gairi ha da wani samin al'anfusi daga rakon waljahi ko alfarma sai mutum ya ba da abin da yake abin so gare shi sannan ne za a ce ya yi bajinta amma don ya ba da abin da ya wadatu daga gare shi ya sa tufafi har ya gaji da sa tufafin ko ya kai matsayin a ce an gan shi da shi ma kunya yake ji ya fi matsayin wannan to don ya dauka ya bayar wannan ai ba bajinta ba ce in bajinta yake so ya yi ya dinka mai kyau irin wanda yake so ya bayar dan Allah subhanahu wata'ala to wannan shine yayi bajinta ko kuma ya ci abinci ya rage ba da zai ko sai dai ko ya zubar a sannan ya nemi wanda zai ba to shi ma dai wannan ba aikin bajinta ba ce in bajinta ake so a yi sanda aka gama abincin yanda aka ɗeban masa nasa ɗeban ma wanda za a ba da a sannan ya zamo ya ba shi sabo to wannan shine aikin bajinta to وما تنفق من شيء فإن الله به عليم duk wani abin da kuka ciyar ko menene shi duk abin da kuka ciyar ko kaɗan ne ko mai yawa duk kankantarsa ko duk yawansa to Allah subhanahu wata'ala yana sane da shi yana sane da shi ai fa subhana aliman tunda ubangiji ya zama masani ne da zalika da ciyarwa taku la yuri min jaza'ihi shay'an shi yasa ko ai Allah ba zai tozarta wani abu ba daga sakamakon shine fa yujazi alai zai muku sakayya akai wannan zala wannan ayat da za ka karanta ta sauka ne lamma qala yahudu lokacin da yahudawa suka ce innaka tazamu annaka ala millati ibrahima kana cewa kai kana bin addinin annabi ibrahim wa kana la yakulu luhumal ibli shi ko annabi ibrahim ai ya kasance bai cin naman raƙuma wa albana wa albanaha baya shan nuna baya shan nuna to sai aka saukar da wani